أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكبرنا مكسابة يوم 28 ko 28 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 1444 daidai da sha tara ga watan hudu 2023 gregorian calendar za mu ci gaba da karatun wani alkur'ani mai tsarki da wanda muka saba a wannan masallaci mai albarka da kofar gida mai girma sarkin lamba a mun gama da a cikin ikon allah bayanan da za mu iya yi a kan abin da ya shafi suratun rad mun ga darussa wanda muka koya daban-daban a cikin wannan sura da ga ƙarshe mun ga yadda Allah madaukakin sarki yake bayani inda kafirai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo bane shi kuma yace tabbas shi manzo ne kuma Allah madaukakin sarki shine shaidar sa akan wannan insha Allah za mu tashi sabuwar sura ita ce suratul Ibrahim alaihi salatu wassalam surar da take magana akan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma duka malamai tafsiri sun yi tafaki wani sunan surta ibrahim ne ba ta da wani suna bayan wannan kuma a makka aka saukar da ita ayoyinta guda goma sha hudu ko? a ishirin da hudu ko ishirin da biyar a wani abin nan da dan abbasin da ikrima da jabir bin abdullahi da sauransu da katada duk sun tafi akan cewa wato kenan wannan sura a makka o hamsin ne ko? hamsin ne hamsin hamsin da hudu ba ashirin ba da hamsin da hudu ko hamsin da biyar wayannan malamai sun tabbatar cewa a makka aka saukar da ita sai dai ayoyi guda biyu ko kuma ayoyi wato kenan guda uku daga inda Allah yake cewa alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahlu qawmahum daral bawar bismillahir rahmanir rahim alif lam ra wayannan harufa guda uku wanda Allah madaukakin sarki ya fara bude wannan sura da su Allah shine kadai ya san abin da yake nufi da ma'anansu alifun da lamun da ra kitabun ai ma'ana hadha kitabun wannan littafi da muke karanta maka na alqur'ani wahayin da ake maka ya Muhammad littafi ne wanda anzal anzalnahu ilayka wanda muka saukar maka wannan littafi ne mai zaman kansa wanda mu muka saukar maka ba don komai ba litukrijan nasa mina zulmati ila nur don ka fitar da mutane daga dufai wato kenan na kafirci da jahilci da zalunci da bata ila nuri zuwa ga haske kwaya daya shine wato kenan hasken addinin musulunci don haka lamu anan ta zama lamul ta'lili kenan litukrija ay li ajali an tukrija kuma za ka fitar da su zuwa hasken ne bi izin rabihim da izinin ubangijinsu domin allah da ya nufi fitar da mutane a cikin duhu sai ya aiko da alkur'ani a yi amfani da shi wajen fitar da su kawai da wani malami ke sifata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa badawa baka'ul ardi zulmun wa zulmatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin da sassan duniya gaba ɗaya dufu ne da kuma wato kenan zalunci fa ashraqatil arja'u wa kashe alkarbu sai ya zama sassanin duniya sun haska a dalilin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama bakin ciki na bata da kafirci da zalunci ya yayi wato kenan don haka Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya fitar da mutane da izinin ubangiji Allah ya shine ya aiko shi ba gamin kansa yayi ba haka kawai zo ka fara kira mutane ba a'a ila siratul azizi zaka fitar da su daga kafirci da bid'a da jahilci da duhun kowace irin bata zuwa ga hanyar Allah wanda yake shine al-azizi wanda yake shine buwayi buwayi shine gagar misali babu yanda za a yi ka misalta Allah ba da kuyin sarkin da yake alhamidi wanda yake wato kenan shine abin godiya to muje shine Allah ya kokon Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adhabin shadid wannan ubangiji da aka ce shine al-azizi al-hamidi abin godiya kuma mai izza shine kuma Allahu alladhi lahu ma fis samawati shine allah nan da duk abin da yake mallaka yake sama ko cikin samai gaba daya mallakan sa ne wa ma fil ardi duk abin da yake cikin wato kenan kasa har da gumakan da mutanen maka suke bautawa duka mallaka ne na Allah madaukakin sarki da mu kanmu da kuma wato kenan duk abin da muka sani da ma da mu sani ba wa wailun Allah ya ce lalle tabbas bane ya tabbata lil kafirina ga kafirai min azabin shadidin na wata azaba wadda zo ta same su za ta zo ta same su shadidin wadda take mai tsanani wato kenan a gare su duk da cewa Allah ya aiko littafi shine alkurani a fitar da mutane daga kafirci da zalunci amma wa'ansu sai suka doge akan kafircin su suka ce ba za su yadda da littafin ba don haka hanyar da aka zo a nuna musu din ba su da bukata zuwa gare ta da haka wa'annan mutane Allah ya ce to lalle azaba ta tabbata a gare su kuma azaba wadda take mai radadi za ta zo ta same su to mu je mallam alladhina yastahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dalalin ba'id
Allah madaukakin garke ce allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya sune waɗanda suke neman son rayuwar duniya ai wato kenan suna kokarin su ga sun samu rayuwar duniya duk struggle din su shine su gina rayuwar duniya su ne waɗannan kafiran da suka kibin wato kenan abin da kamar ana fassara su ne kenan sannan alal akirati suna ma fifita ta wato kenan akan lahira duniyar sun ba ta fifiko a kan lahira kenan kaga la'alla ba a hana mutum ya nemi duniya ba amma kare zama ya fifita ta a kan lahira ya zama ya amfani da lahiransa ya sai duniyarsa kaga ya zama sharrun nasu kenan man yusibu dinahu da duniya gairahu wanda zai bata addininsa don ya gyara duniyar waninsa ko kuma gyara duniyarsa to wannan ya zama wata mafi sharri daga cikin mutane sannan bayan wannan wai su duna an sabilillahi sai kuma gashi suna kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin sarki suna son karar hanyar Allah ta yi kyau to tunda ba su karbi alkur'ani ba ba su karbi karantarwa alkur'ani ba automatically ba za su yi sha'awar karantar alkur'ani ta ci gaba ba da haka duk mutumin da bai karbi gaskiya ba to baya son gaskiya ta ci gaba wanda bai karbi shari'a ba baya son shari'a ta ci gaba wanda bai karbi sunna ba baya son sunna ta ci gaba wanda bai karbi musulunci ba baya son musulunci ya ci gaba saboda in ya ci gaban ai shi ba zai ji dadi ba to kaga sai zama ya sudduna an sabilillah suna kange mutane gaba da hanyar Allah madaukakin sarki bayan wannan kuma wayabuna ha'i wajen suna ma son hanyar da karkace don haka duk wani abu da za su yi na makirci da hikima da dukiyarsu da ƙarfinsu da tunaninsu su ga cewa hanyar ta bauɗe ta yadda ba za a fahimce ta ba wata gina za su yi wannan za su yi wannan da haka yin fi guna amma lahun su du'an sabilillahi suna ɗaukar dukiyarsu su ciyar don su kange mutane gabarin hanyar allah madaukakin sarki Allah ya ce fasa yin fi ha sun mata kuna alayhim hasaratun sun mai yugulabuna da sannu za su ɓata dukiyar tasu sannan dukiya za ta zama musu hasara sannan kuma daga shi ba su ci nasara ba Allah madaukakin sarki ba zai ba su nasara ba ulai kuwa yannan mutane fi dalalin lalle suna cikin bata almubinin wanda yake mabayyani wato kina bayanin wanda yake mai nisan gaske suna cikin bata bata wanda yake mai nisan gaske me yasa ya zama mai nisa ai na farko kaga ba su karbi gaskiya ba duk lokacin da gaskiya ta bayyana mutum bai karbe ta ba kaga bata na farko kenan sannan na biyu kuma sai ya zama yana son ya hana mutane zuwa ga wannan gaskiyar kar mutane su karbi gaskiyar kaga wannan ma wani bata ne sannan na uku yana son hanyar gaskiyar ta rikice ta yadda ba za ma a fahimce ta a matsayin gaskiyar ba ballantana ma wato kenan a karbe ta kaga kenan tafiyar tasu ta yi nisa da yawa don haka Allah yake cewa suna cikin bata bai ilin wanda yake manisanci kenan irin wa'annan mutane da su fuskanci gaskiya ba za su gane ta ba saboda ai ta zo musu kuma sun kita da haka za ta iya rikice musu kuma Allah ya sauke kuma arsalna
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna ba mu aiko wato kenan min rasulin wani mutum cikin manzanni ba illa bi lisani qaumi sai dai da harshen mutanansa kowane mutum za a aiko shi da harshe kowane annabi za a aiko shi da harshen mutanansa ba don kuma balle bayyana lahum dai musu wato kenan cikakken bayani kowace al'umma in za a aika musu manzo da mai harshen su za a aika musu saboda ai yafi saukin bayani ko yafi saukin bayani a gare su to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a al'umma aka aiko shi ba sai aka aiko shi a duniya ga baki dayanta don haka dole za a yi amfani da yare wato kenan guda daya da haka Allah madaukakin sarki sai ya aiko shi da yaran mutanen da aka tashe shi a cikin su wanda su ne mutanen farko da suka fara karban wato kenan wannan sabon saboda ya musu bayani idan ya musu bayani su kuma su za su dauki ɗawainiyar yaɗa wannan addinin ta a sauran mutane wato kenan da sauran yarurrukan su kenan haka yawa don haka malamai suke cewa kenan daga yanzu la hujjatin lil ajami wa ghairihim fi hadhihi al aya mutanen da suke ajami ajami su ne wanda ba larabawa ba sawa'un turawa ne indiyawa ne mutanen malaysia ne mubakar fata na afirka wanda ba larabawa ba to ba za mu iya kafa hujja da wannan ayar mu ce aito ba a aiko da manzo da yaran mu ba yau me yasa saboda su larabawa da aka aiko musu sun dauki daunin yada addinin sun kai mu kowane mutane da yaran su don haka duk wanda aka man turjima lahu ma ja abihin nabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da aka yi masa tarjabar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tarjamatin ya famuha irin tarjamar da shi zai fahimta zai fahimce sa lazimatul hujjatu to yanzu hujja ta zama lazimi a kansa yanzu gashi muna karanta alqur'ani muna yin tarjamar sa da harshen Hausa kaga duk abin da aka gaya wa larabawa shi muke fada yanzu duk abin da aka saukar musu shi muke bayaninsa to an musu bayani da larabci mu an zo an mana bayani da hausa shi kenan babu wani sauran wata kenan hujja a gare mu ba za mu iya amfani da wannan aya mu ce ai Allah ya ce wa ma arsalna mir wa ma arsalnaka mir menene illa bi lisani qaumihi ko kama sana mir rasul illa bi lisani qaumihi a a ba za mu abin ba za mu amfani da wannan ba saboda ai Allah ya ce masa wa ma arsalnaka illa qafatan lin nasi mun aike ka kaza ba ba aike ka ba face a duk mutanen duk duniya gaba daya zaka zama wato kenan bashiran mai musu albishir da aljanna wa naziran da kuma musu wata kidan gargadi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ursila kullu nabiyin ila ummatihi kowane annabi an aiko shi zuwa ga al'ummansa bilisani ha da yaran wannan al'umma din wa arsana lillahu amma ni muhammadu allah madaukakin sarki ya aiko ni ila kulli ahmara wa aswada min kalkihi zuwa ga dukkan farar fata ko bakar fata a cikin mutanansa kaga an gama da mutanen duniya kenan ko ai ko ka zama farar fata ne ko ka zama karfata to an aiko ni ga farar fata an aiko ni ga bakar fata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sakonsa ya zama na kowa da ke kowa kenan ko don haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi wallahi na rantse da Allah da raina yake hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutumin da zai ji labari na yace ai a makka an aiko wani mutum sunansa Muhammad da wani littafi sunansa alkur'ani kuma ga abin da yake kira akai ga abin da yake kira akai babu wanda zai ji yahudiyin wala nasarani ko ba yahude ko ba nasare ko ma kowane addini yake sun mallam yi umin bin lazi ursulti bihi sannan ya ƙi imani da abin da aka sauko min aka aiko da shi illa kana min ashabin nar sai ya shiga wutar ranar lahira duk wanda ya taba jin labari cewa ai an taba aikowa wani mutum sunansa Muhammadu a gari kaza da littafi kaza da sako kaza ya ji da kunnansa ko bai yi imani ba to ranar lahira akwai hujja da ta kai shi cikin wuta wato kenan a wannan inda ya mutu bai karba ba don haka yanzu risala muhammadiyya ta zama risala amma ta zama generality of human beings ta haka bai dillin lahuman ya sha'u allah maɗaukacin sarki sai ka ga ya tabbaka da duwar da ya ga dama wato kenan a cikin mutane wayanda suka ke wato kenan karɓan saƙon kenan in an kawo gaskiya kage karɓar ta shi kenan sai taɓewa tagawa ta kenan ta samu mutum kenan a wani lokacin ko kowal azizu lalle allah maɗaukakin sarki wato kenan shi ne buwayi alhakim wanda ke gani mai iya tsara abubuwa yadda ya ga dama don wuce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات
Allah maɗaukakin sarki ce wala kada hakika arsalna Musa bi ayatina mun aiko annabi Musa da ayoyi kamar da yace kowace al'umma an aika mata annabi yanzu kuma za a ɗauki tafsili ɗaya bayan ɗaya annabi Musa mun aiko shi da ayoyin mu da saƙo me saƙon an akrijin an akriji kaumaka cewa ka fitar da mutanenka mina zulumati ila nuri daga wato kenan dufai na kafirci da jahilci da zalunci da bid'a da shirka zuwa ga hasken musulunci an anan bi ma'ana ai kenan ko an akrijika maka ai mun aiko shi saka ai akrijika maka ka fitar da wato kenan mutanenka wato kenan daga abin da kamar da yake cewa wanda alƙal mala'u minhu animshu ai imshu ake ne to daga an tana ma'anar wato kenan ai a wannan gurare da kuma gurare makamantansu don haka Allah madaukakin sarki ce ka fitar da su daga ciki ma'ana ka zo ka karanta musu sakon Allah ka kana su shirka ka dora su akan tauhidi ka hana su bid'a ka dora su akan sunna ka hana su sharri ka dora su akan alkhairi abinda aka cewa annabi Musa ya zo ya mutanen mutanen sa kenan ko sai Allah ce masa wa zakirhum bi ayyamillahi sannan kai musu tintini wato kenan da ni'imomin Allah madaukakin sarki ayyamin lahi Abdullah bin Abbas da sauran malaman tafsiri da yawa suka ce abin da ake nufi ni'imomin Allah madaukakin sarki ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane wasu malamai suka ce da ni'imar da bala'in wato kenan da abin da ke ni'ima da abin da ke rashin ni'ima don haka in an ce ayyam ya kunshi wannan ya kunshi wannan saboda ka tuna ma mutane abinda Allah ya musu na ni'ima da kuma matsaloli da suka shiga cikinta duka sai a zanna a tantance tsakanin wannan da wannan sai a ɗauki izina da kuma wa'azi wanda ya kamata a ce wato kidan an ɗauki izina a kansa don haka shine ake nufi da ayyamin lahi wasu malamai suka ce a'a ayyamin lahi kwanaki da ake fada wannan kwanaki yau ta wuce gobe ta wuce jibi ta wuce ai wani abu ne da ya kamata a ce mutum ya dauki izina a kansa wasu malamai suka ce alwaqa'iqu wal hawadith abubuwan da suke faruwa yau da gobe so da ake da haka idan kana duba masalar tarihin larabawa kana ce ayyamul arab don kaji an ce ayyamul arab ai ayyamul waqa'i ya koki da aka yi tsakanin larabawa da junansu ka jahiliya kafin musulunci duk wani yaƙi ɗaya aka gwabza tsakanin kabila ɗaya da wata kabila ana kiransa yawma sadaka ya koki ce da suke kiransa ayyam saboda duk musifin da suka faru a wannan lokutan suna ake kiran su ayyam to amma in an jingina da Allah ba da kake zaki ake ayyamul lahi shine abubuwan da suke faruwa a duniya ko na alkhairi wato kenan ko ba na alkhairi ba ko su malamai suka ce a ayyamul lahi mun dauke shi a kwanaki yau da kullum akwai rana irin wannan da muke cikin ta yau kare ya fito rana ta fito ta fadi yawan wahidin kenan ko 24 hours wanda muke kallo kullum gari ya waye rana ta fito ta fadi dare ya gari ya waye rana ta fito ta fadi wannan yana daga cikin ayyamun lahi sannan daga cikin ayyamun lahi akwai inda Allah ke cewa inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'uduna sadaka ko kwana da rayuwar lahira kwana dubu ne a shekara dubu ne sai a yi kwana daya da haka ayyamun lahi kala biyu ne kenan ana sannan akwai wata yawon din da za a yi shekara dubu hamsin rana ɗaya ta ce ranar tashi alkiyama fi yawon kana mikidar hukamsi na alfa sanatin a cikin ranar da mikidar ɗansa ya kai shekara dubu hamsin ranar tashi alkiyama don haka yanzu in aka ce allah maɗaukakin sarki kalaka samawati wal arda fi sittati ayyami Allah ya halici sammai da kasai a cikin kwanaki shida wa'anne ne a cikin wani ayyamin lahin ne irin namu wannan ko kuma irin na inda yawma inda rabbika ka alfi sanatin min mata udun ko kuma wancan duk da cewa wancan akwai dan alamar iktisasi cewa ita ranar tashin alkiyama ne to yanzu mu kaddara a cikin wa'annan guda biyu wanne ne guda daya aka halice wato kenan abin kuma malamai suka ce mana Allah ya halici sama da ƙasa a cikin kwana shidda a daidai lokacin da zai iya cewa kun faye kono kenan sai nuna wancan ana yin abubuwa a rayuwa a hankali a hankali a hankali haka Allah ya karantar da mu a cikin wannan tsari don haka kenan ayyamun lahi da aka yi duniyan nan da sama da kasansa ba lalle ne ya zama irin wannan ayyam din da muka sani ba domin farkon duniyan nan aka ce bishiya guda ɗaya ne ta ta fara tsira amma kafin adam ya zo shi cikin ta sai da ta cika ko'ina da bishiyoyi sannan adam ya shi shi kaɗai ne aka kawo mutum daga ba aka kawo matarsa su su biyu ne kawai amma yau duniya gaba ɗaya ta cika don haka akwai lokuta da aka bi da allah ya tsara yadda sama da ƙasan za su kasance kwana da kwanaki kwana da kwanaki shekaru irin na ayyamin lahi wallahu ta'ala a'ala kafin wato kenan duniyar ta zama yadda take har ta zama habitable dan adam zai iya zuwa ya zauna a cikin ta saboda haka in an ce Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida mai yawa a cikin wancan irin kwana shida ne Allahu a'lam to masha Allah wa zakirhum bi ayyamin lahi Allah madaukakin sarki ce ka tunatar da su kwanakun Allah madaukakin sarki wato kenan sai ce inna fi zalika a cikin wannan lalle wato kenan la'ayatu ko wallahi akwai ayoyi idan ka diba yadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da yadda halicci sammai da yadda yake halicci abubuwan da suke faruwa na yau da kullum akwai ayoyi da kulli sabari ga dukkan mutum da yake da dauriya ai kasiru sabri ala da'atillahi wanda yake da yawan in an ce sabba in an ce sabir mai hakuri ko ku duba duk hakurin annabi ayyub alayhi salatu wasallam aka ce masa sabir amma an ce sabbar ko alawa zane fa'al karfin yafi wato kenan mai yawa ya yi haƙuri yau ya yi haƙuri gobe lannan ma ya yi haƙuri bara ma ya yi haƙuri jibi ma kuma gobe ma yana kan wato gina haƙuri amma duk wannan haƙurin nasa ala da'atin lahi a kan yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a duk abin da Allah ce a yi zai haƙuri ya yi wa an ma'asihi da kuma barin saban Allah lannan ma bai saba wa Allah ba daidai lokacin da kace ya kamata ce ya saba din bai saba ba lannan ma bai wancan rana ma yau ma bai saba ba gobe ma kuma ba shi da niyan wato kenan da haka yana da yawa yawan haƙuri a kan duk abin da yake na sabon Allah shakur shi ma ya zo alawa zane fa'ul ko wato gina mai yawan shukura ga ni'imar Allah maɗaukakin sarki ga mai yawan shukura da godewa Allah maɗaukakin sarki kenan kenan idan Allah ya ba shi ni'ima zai gode wa Allah sannan zai tafiyar da ni'imar Allah maɗaukakin sarki akan hanyar da ta dace idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da talauci ko da rashin lafiya ko da wani abu ba zai kama kame ya manta da Allah ya ce wani ne ya jefe ni ko wani ne ya samun hannu dukiyarsa ta jarinsa ya karye ai wani ne ya samun hannu ko yan uba ne suka yi mun kaza ko kuma ba shi da lafiya jifa na aka yi ko ma yi suka ba a'a duka zai tattare ya maida wa Allah maɗaukakin sarki wato kenan wannan lamarin don haka aka rewa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-imanu nisfani imani da kuke ganin sa wato kenan kashi biyu ne nisfun sabarun wa nisfun shukrun rabin sa hakuri ne rabin sa kuma godiya Allah rabin sa duk abin da ya same ka na ɗaya gefen kai hakuri ka jingina wa Allah in ma wani ne ya yi maka bar shi da Allah maɗaukakin sarki nemi ladan a gurin Allah nemi waraka a gurin Allah sai kaga Allah ya kawo maka ma ya nema kawo maka sai kaga Allah ya kawo maka waraka in ma wani ya jefe ka kai dai nemi a gurin warakar a gurin Allah maɗaukakin sarki sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya baka wani sannan ɗaya nisbi kuma shi ne wato kenan shukura shi ne kai haƙuri kai kai kai shukura da Allah ga ma Allah maɗaukakin sarki ka gode wa Allah maɗaukakin sarki akan ni'iman da ya baka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana sai ya ja ayan alqur'ani dan ya kafa hujja akan gaskiyar maganarsa sai ya karanta inda Allah ke cewa inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur shakurin Allah madaukakin sarki ce lalle a cikin wannan akwai aya ga dukkan mutumin da yake mai yawan hakuri shakurin mai yawan wato kenan shukura mai yawan shukura wato kenan mai yawan shukura an yi riwaya aka ce abin hassan al-basari imam al-hassan al-basari sun samu takun saka tsakaninsa da hajjaji bin yusuf as-sakafi a lokacinsa shi kuma kaga hajjaji duk wanda ya sa kafar wando da shi kawai take zai sa a sare ka ya haɗu da wannan matsalar da sa'id bin sa'id bin zaid ne ko sa'id ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'an nan wanda ya buya wajen shekara da shekaru tuba sannan ya fito shi ma wannan hassan al-basari sai da ta kai ga ya ɓuya shekara bakwai babu inda zai ba da zai ce maka ga inda hassan basari yake saboda duran da ya bayyana suka yi arba da hajjaju to zai sa a sare wuyansa shi wancan sa'id din ya fito bayan ya ɓuya hakikan hajjaji ya sa an sare shi a matsayin sannan mai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya sa an sare shi wanda kuma daga kansa bai sake kashe wani ba shi mata su ta same shi to wannan hasan basar da muke magana ya buye shekara bakwai sai ya ji an ce hajjaji ya mutu sai ya daga hannu ya gode wa Allah ya faɗi ya sujada ya ce ya na gode wa Allah da ya kashe shi ya ce Allahumma anta amattahu fa amit sunnatahu Allah kai ka kashe shi don haka sunnarsa da yake kafawa Allah ka kashe ta ita ma ya zama tsari irin na hajjaji babu shi kuma a ban kasar sannan sai ya karanta wannan ayin inna fi zalika la'atin da kulli sabarin shaku kaga sai amfani da wannan cewa Allah madaukaki take ya ce duk mutum mai hakuri mai yawan shukura wato kenan akwai aya a kansa wato kenan dangane da abin da yake faruwa kaga kenan yanzu kaman Hassan al-Basri yana fassara wannan da ayyamu din nan ayyawa zikirhum bi ayyamin lahin nan alwaqaiku abubuwan da suke faruwa abinda suka faru a ramanin Hajjaj bin Yusuf tun daga lokacin da ya bar Daifa ya zo gurin wato kenan Marwan bin Hakam ya gurin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam har lokacin karban rayuwarsa akwai wato kenan ayoyi ga mutumin da yake da hakuri yanzu yayi hakuri ko ya shiga danja amma ya yi haƙuri kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen ta bai jingina ta da kowa ba sai da Allah maɗaukakin sarki ta muje وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجيكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله مدوك كذلك وإذ قال موسى لقومه كتنو يعين دا annabi Musa yake ce ma mutanansa uskuru ni'mat Allah alaikum jama'a ta ku rika tunowa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku ma'ana Allah madaukakin sarki ya muku ni'imomi da yawa idan mutum yana tunowa ni'imar da Allah ya masa to shi ma wannan shukura ne at-tahaddus kamar yana da sallallahu alaihi wasallam at-tahaddus bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun Allah ya maka ni'ima ka fada Allah ya baka yaya ka fada Allah ya baka mata ka fada Allah ya baka dukiya ka fada ya baka lafiya ka fada ya baka mulki ka rika nuna mutane na gode wa Allah da ya ban kaza na gode wa Allah da ya ban kaza to wannan shukura ne Allah ya baka abu kana koyewa kar mutane su sani to yana daga cikin wato kenan a rashin shukura rashin shukura to sai Musa alaihi salatu wasallam yana karantar da mutane sai ce in Allah ya muku ni'ima ku rika tunowa wannan ni'ima din wanda ya muku musamman ma iz an jakum min ali fir'auna na farko ya tsere da ku daga mutanen fir'auna mun sa abin da ya faru tsakanin su da mutanen fir'auna ko fir'auna da mutanensa sun biyo annabi Musa da mutanensa akan za su halaka su saka zo bakin teku teku ya bude musa alaihissalatu wasallam da mutanen suka shiga suka wuce fir'aun da nasu suka zo allah ya dilmiyar da su kaga wannan allah maɗauki sarki ya tsayar da su min kafin wannan kai ya su muna kun su al'adabi ko wa yi sabbi huna abu na abu kafin wannan da aka ce mai duba ya yi duba ya ce inna mauludan yuladu fi bani isra'ila ya kunu sababu zahabin mulkika za a haifi wanda a cikin yan bani isra'ila ai mun san dalilin zuwa yan bani isra'ila misra ko yawwa da yake wato ni bi a halikun din nan to za a haifi yaro a cikin yan bani isra'ila wallahi shi zai san da tafiyar mulkinka ta haka sai ce to shi kina tara su a rika kama 'ya'yansu maza ana yankawa a rika barin 'ya'yansu mata su ba za a yanka su ba kaga kenan za a yi ferishin din al'ummar su gaba ɗaya ta yan bani isra'ila babu maza sai mata idan ya zama sai mata su sai su aure matan idan suka aure matan in suka rufe ya'ya sun zama kimdawa ko saboda ai galibi a rayuwa ɗaya yana intima'i zuwa ga ubansa ne idan ba abubuwa ya canja ba amma wani lokaci aka samu akasin wannan kaga qurayshawa gaba daya suna intisabi da mahaifiyarsu ne ko da umman su haka ne qurayshawan makka daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu suna jingina kansu zuwa ga umman su ne haka ne ba ga baban su ba suna tutuya da uwa ne uwa ne ba larabawa bane kakansu ba annabi ibrahim bane annabi ibrahim ba larabe ne
ba larabe ba ne ko? greek ne ko? yawwa amma da ya kawo matarsa hajara a makka da ɗansa ismail to ismail ɗin shi kuma sai ya auri bajirhumiya 'yar makka ba larabiya haka ne sai zama duk sun fito daga zuriyar ismail yanzu suna intima'i da larabci yana ce su laraba ne ƙurai shawa ne haka ne da wa suke abin nan da umarsu ko da umarsu yau ta amma generally an fi intima'i zuwa ga ga uba haka ya fi bayyanuwa ko su ma da suka taho daga ba kowa da uba yake intima'i kowa da uba yake intima'i ko yauwa wani wannan masu ne ali dan makafu yana cewa na ji ana dan indo ni ubansa ban gane ba kaga kamar yana ayyara shi cewa ba shi da uba kenan to yace idan aka yanka yaya maza aka bar yaya mata in suka aure su sai zama kabilar duk ta koma wato kenan kibdawa kaga wannan nau'in azaba ne yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wannan ni'iman Allah ya tsere da ku gabarinta ku tuno da wannan wa fi zalikum bala'un lallai a cikin wannan abin da ya faru din wato kina akwai jarrabawa bala'i in an ce bala'i a larabce yana nufin ɗayan biyu ko alheri ko shari ba galibi kamar da muka ɗauke shi bala'i kullum a bangaren shari ba yauwa akwai a cikin alkurani allah ce bala'an hasana akwai bala'i mai kyau in allah maka jarrabawa mai kyau ka samu abin alkhairi wannan bala'i ne amma hasanan mai kyau in kuma matsala ta zo ta bala'an ne sayi'an wanda yake mummuna to shi nan ya ce akwai bala'un min rabbikum azim akwai wato kenan jarrabawa ma'ana Allah ya jarraba ku Allah ya jarraba ku jarraba kuma ta zama wato kenan jarrabawa mai girma Allah madaukakin sarki a to daga ƙarshe mai faru fir'auna aka halaka su ko aka ɗaukaka ku aka ba ku manzo a cikin ku lokacin da aka fara wannan ai ba a haifi annabi Musa ba amma aka zama da shi annabi ya roki Allah aka bawa dan uwansa haruna wa aki haruna huwa absaru min lili sanan fa arsilhu ma irsan yusaddiqni saboda ka aka ba su annabawa guda biyu manzanni kuma aka halafi fir'auna kuma aka dauka kabilan yan bani isra'ila har duniya ta dade kaga bala'un ne amma hasanan ko to duk da sai sha wahala sai sha azaba to Allah ya ce masa Musa ya ce musu akwai bala'i wanda ke min rabbikum daga ubangijinku ma'ana ba sifa ta zo jarrabawa ta zo amma daga ubangijinku amma in kun yi haƙuri ƙarshen sa zai zama alheri saboda duk lokacin da Allah ya jarabe ka da wani abu karka damu da mutane mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki daga ƙarshe zai zama maka wato kenan alheri to mu je wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah madaukakin sarki ya ce wa yi ta'azana haka ne ko? rabbukum a ta'aduna ya anyi al'ilan lokacin da ubangijinku ya shelanta ko? lokacin da ubangijinku ya shelanta ma'ana ya ce a faɗa wa duniya gaba ɗaya da yin shakartu in kun yi min shukura ma'ana kuka gode a ni'iman da na muku lazidan na kun wallahi zan kara muku zan kara muku malamai sun yi bayanai da daman gaske kan cewa gode wa Allah madaukakin sarki yana dalilin karin ni'ima in Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima karka boye ta karka boye ta ka nuna Allah ya yi maka Allah ya yi maka Allah in yayi a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdin an yura athar ni'mati alayhi Allah yana son in yayi ma bawa ni'ima to aga alaman ni'imar kana da damar da zaka ci abin mai kyau da kada iyalanka to a ga wannan kuna ci kana da damar zaka sa sutura mai kyau kada iyalanka to a ga wannan kana da damar da zaka yi abu kaza da kaza ka yi a ga wannan kana da damar da zaka gina masallaci to ka gina kana duk abin da kake da damar da zaka yi shi Allah ya baka dama to Allah yana son ya ga wannan alamar jama'a su gani an yura athar ni'matihi alayhi a ga alamar ni'imar Allah madaukakin sarki wato kenan a gare shi Allah madaukakin sarki yana son haka Allah yana son haka da haka kenan kaga idan ka bayyana kamar da ce a tahaddus bi ni'matillahi shukr idan ka bayyana sai zama wato kenan kai wa Allah madaukakin sarki wato kenan shukura akan wannan to in kai haka shi kuma yace la azidannakum wallahi zan kara muku ga lamul kasami ga nunu tawkidi ko la azidanna wallahi sai na kara muku tabbas zai kara muku ni'ima kenan balin kafartu amma in kuka butulce ina azabi la shadid lillahi azaba ta wato kidan tana da sanayi kuka ki bin abin da na umarce ku da shi wato kidan abin da na baku ba ku gode ba kuka mutunce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annasu fi faqri min kawfil faqr mutane suna cikin talauci saboda tsoron talauci yana da kuɗi ya tara ya tara ya tara amma ba zai iya fitarwa ya amfani da shi ya amfani kansa ya amfani al'ummarsa ya amfani addininsa ba haka zai zama ya zama mai gadin dukiya sai ran da ya mutu kuma wa ma huznahu min hillin wa hirmin yuwazza'u fil banina wa fil banati ko abinda muka tara na halal da na haram duka mun koye ko sai za a raba yaya maza da mata ko ko kuma wa ma huznahu min hillin wa hirmin hisabun aw iqabun fi zawati ko ai maka hisabi ko ai maka azaba duk abin da ka tara saboda ka tara ba kai amfani da shi ba ga makoma su ka tara kai amfani da shi aiki mai kyau ga wato kenan makoma na taɓa karanta kisa wani mutum tun ya samu kuɗi sai mai da shi zinari sai ya ajiye in ya samu kuɗi sai sai da ya tara dukiya mai yawa mulmule ta ya tafi can jeji ya samu wani rami mai tona abin ne ya ɓoye kullum bayan kwana biyu sai zai tona ya ga kayan sa ya dariya ya mai da rufe ta ba musa yana da kuɗi kenan ya zama tsawon lokaci a wannan yana ashe wani mutum ya gan shi ce mutumin nan kullum yana abin bari obzabin ɗinsa daga baya sai ya je sai ya tona guri sai ya ga zinarin ne ya ce ok sai je ka mulmulalan dutse da ya tona sai saka ya ɗauke zinarin ya yi gaba ya da babinsa yi da ya zo ya dawo sai ya buddiga sai ga dutse sai fashe da kuka wani zai sami shi mai kake kuka ce wallahi dukiya ta ne zinari a nan kaza kaza yau shekara kaza ina tarawa nan wani ya ɗauki ya samu dutse sace da wannan zinarin da wannan dutsen kai abunka duk ɗaya ne eh binne dutsen ka kawai ka tafi ka kabi na goma ka zo ka sake duba dutsen ka sai da wannan zinari baya maka amfani ko annasu bil fakar min kawai bil fakar kana cikin talauci baka ci baka sha baka sadaka baka taimako sai kuma lokacin da mutuwa ta zo ta hatta idza jaa adukumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fi ma taraktu ah to kage ne inna hakalimatun huwa qailuha saboda ba zai ce sai ka zo ba ce wa anfiqu fi sabilillahi ko min qabl an yatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akartani ila ajalin sai kaga mutuwa kuma sai ka ce abin nan sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya qul ibn adam mali mali mali mali mutum yace ga dukiya ta kudi na kaza kaza yace aha abin dariya wa halaka min wa halaka ya ibn adam min malika illa ma akalta ai dukiyar abinda ka sa a bakin ka kace da shine dukiyar ka ko ba ablaita ay fa ablaita aw malabista ko abinda ka saka a jikinka fa ablaita ko a babu laita ka diga da suturar da ka saka ita ce dukiyarka abincin da ka ce shi ne dukiyarka wancan sauran mene ne hisabi ne baka da wani wato kiran dukiya don haka idan ba ka yi amfani da shi ba to an ɗauke shi shi ne butulcewa wala in ka fartum ɗin in kun butulce wato kina akan ni'iman da na baku to ina azabi la shadid azaba ta tana da tsanani azabar shi ne na farko za a iya raba ka da ita a duniyar nan ta tafi yanzu wannan da aka dauke zinarin sa yanzu bai hadu da azaba shadidin ba ya hadu da azaba za a iya raba ka da dukiyar a duniya musiba za ta iya za ta kone da yawa mutumin da yake da dukiya musiba ta zo ta kone ta kone akwai ta gobara da aka tabbaya kasuwan sabon gari ta kone kayan mutane mun je da mai gida na gurin wannan alhaji wallahi ya ce hawan jini ya kama shi ce mai gida na ce masa kai hakuri kar ka daga hankalinka kaza kaza kaza sai ce wallahi alhaji wani da alhaji wani masu mutu saboda dukiyar ta kone dukiyar ta kone sun rasu inda za su yi a rayuwa ko kuwa shanye ransa wato kenan ya mutu kaga wannan nau'i ne na azaba la Allah ba a san abin da suka yi ba da da wannan dukiyar wannan kenan na biyu kuma akwai hisabi ranar tashin alkiyama shine wato kenan ma babban to mu je وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فقال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام yake ce musu a mutanensa a lokacin da yake musu wada mai yiwuwa ya dan fuskanci wani tirji a cikin lamarinsu da ce musu ba ruwana in takfuru inda za ku kafirce an tunko din nan ba man fil ardi mai da mutanen duk duniyan gaba daya ina ce ne ba za ku karbi gaskiya ba ko na faɗa na faɗa na faɗa ba za ku karbi gaskiya ba ko to duk duniyan nan ba ku yan bani isra'ila ba kowa ma ya kafirce fa inna allaha laganiyyun tabbas allah madaukakin sarki wadatacce ne hamidu kuma ya cancanci abu ne masa dan haka babu abin da zai rage allah madaukakin sarki ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ko kanu ala abzar qalbi rajulin wahidin minkum ma na kafa zalika miki fi mulki shay'a inda a ce tun daga na farkon duniyar nan har shanta mutane da aljanu duk kowa ya zama kamar fir'auna kowa ya zama kamar fir'auna Allah ya ce wannan ba zai rage mu komai a cikin mulki na ba babu abin da ya shalle ne duniyar gaba ɗayan da zai iya tattara ta watsar da ita fasa yin ta ma gaba ɗaya ko sun ma amata hu fa akbara hu sun ma idza sha'a an shara hu ka gani Allah shine ya karbi ran mutum sannan ya sa shi a cikin kabari in ya ga dama ya tashe shi tashin yarjiya bai ga dama ko da ya tafi ya tafi kenan shi kenan kawai ya tafi kawai shi kenan in Allah ya ga dama wanda ya shiga kabari duk duniya nan ya ga dama duk sun shiga sun shige kenan ba za a sake ta da kowa ba ba ma labarin ko kowa kawai ya bace ya koma adamu dama babu kai kuma da zuwa ka bace in Allah ga dama haka ne saboda ka tashi kiyamar ma sai Allah ya ga dama ko ya ce sun mai za sha'a man sha'a in Allah ya ga dama sannan sai ya tashi don haka ke ce musu in dai da ku da mutanen duk duniya nan gaba daya kuka butice to ku sani cewa Allah madaukakin sarki lagani wallahi shi wadatacce ne kaga tunda yazo da lamu akwai wato kenan musu cewa ba su yadda da hakan din ba hamidu kuma abu gode ba ne to mu je
ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله هكذا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
Allah marabuki zarge ce alam ya tikun shin labari mai naba'ul ladina min qablikum labarin mutanen da suka zo kafin ku bai zo muku bane kuna tsammanin kuwa ka fara yaban kasa a kafin ku a yayin wasu mutane labarin su bai zo muku ba a to ku saurara ku je to wayannan mutane qaumun nuhi mutanen qaumun nuhi mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba ku da labarin su wa adin adawa ba ku da labarin su wa samuda da samudawa ba ku da labarin su wa ladina min badim da wanda suka zo bayan su irin su famu tubai irin su ashabul rasi da sauransu duka wa'annan ba ku labarinsu to wa'annan mutanen burin gaya muku la ya alamuhu illallah banda Allah madaukakin sarki babu wanda ya san halin da suke ciki yau amma an yi su sun kuma motsa tarihi a zamaninsu sun yi mulki sun yi abubuwa duk kowa arziki talauci wahala zalunci kirki duk sun yi irin wa'annan abubuwa amma yau ba da Allah ba daukakin sarki ba da zai ce maka ga condition din da suke ciki mun fahimci wannan Allah ba daukakin sarki na canja generation gaba ɗaya ya zama babu su sai wa'insu daban ya kawo yanzu ba kuma wa'incan din kuma sun tafi sun tafi Allah ji kamala Aliyu na nan yace in na ratsa ku faizuwa bai sai na katina yau da gobe in an ce ku fayi mai ake nufi garin da mutane suka zauna suka rayu suka mutu suka bar gurin ya zama babu kowa a gurin ya ce sai na kan tuna yau da gobe da mutane ta yau zobe yau wukan sarki da babu ya cika shi da kukan sanin mahabba sai buga misali ya ce ba a nesa ba ga makera a nan kusa da zaria ya ce babu kowa sai fa kura sai ka rabu ke shi ka tara sai fa jan belbel da saura tamkar ba su tara dan adam ba babu kowa a garin yanzu da garin sai masu iko yanzu ba ko masu tarko ko mai tarko wani ya je tarko ya kama bera ma babu a garin sai fari ma ya daba ko ko so ban da sanu na fiko kace ne ba za ka lahira ba dandalin su na cin abinci babu kowa sai kumurci dakunan su dilaka barci da tana da rikon aminci ai da lamaru da bai mace ba haka ne kaga wannan garin babu shi babu labarinsa annan kewayen mun nan muka duba ina wannan garin kafin ka shiga kwarin galsirin nan akwai wannan gari har yanzu da gangansa ya sunan gari ne zangwamarin da kuma ne sunan gari kafin in ka bi nan hanyar kafin ka shiga kwari kafin ka shiga kwari eh akwai gulma tare da kafin ka shiga kwari shiro maliko shiro maliko shiro mari gashi an nan kurkusa mu gano har yanzu akwai trace na babu kowa babu dalilin mutanen gashi nan kwata wata kilomita uku ne daga dambandin nan da su kilo 3 kilomita babu kuwa yanzu duk cikin mun nan da da wurin gaskiya samu wanda zai baka labarin wayannan mutanen
gajen gefe gajen gefe su ma babu kuwa gari ne zango ne na mutanen maiduguri shi din za su ke yi kasuwa ne yau babu kuwa kowa ka gani ka an lam yaku lahu aw lam yakunu kaman ba a halicce su ba ko ko ba su taba kasancewa ba ko wa hal shay'un yusanu alal bawari akwai abin da zai hana mutane su su halaka yanzu mu dinnan lokacin nan ba mu da wani lokaci ba zaka zama ka karasa za ka neme mu karasa yanzu ka in kana son ka tabbatar da wani je ka anguwanni ka gani a cikin garin nan ka je anguwanni lokacin da muke yan yara kanana duk wanda ke nan gidan wani nan gidan wani nan gidan wani zaka ga duba sana duba sana sun tafi an kawo wasu makwakwafinsu an zuba an zuba abubuwan duk sun canja in kai faɗi wani tsoho sai mutane da yaran suna dariya ba su ma san shi ba ba su ma san sunansa ba a cikin gidansu aka yi ko to ka gani wannan la ya'lamu illallah to amma ba su wa'ancan mutanen da ake magana nan wannan Musa alaihi salatu zai yake bada ce ja'atu rusuluhum bil bayyinati manzannun su sun zo musu da hujjoji bayyananu ma'ana an gaya musu gaskiya an gaya musu abinda Allah yake so an gaya musu abinda Allah madaukakin sarki bayya so amma abin mamaki shine faraddu aidihi bi afwahim sai suka dauki hannun suka mai ta bakin su ma'ana wannan shine kenan ne suke sun ki karban gaskiya sai ki karban gaskiya sai suka ciji addu alaikubul alamina min al-gaibi kun gaya musu gaskiya sai su ji haushi su ciji yatsa me yasa ma har kai ne ka isa ka gaya musu ma kaza har an isa ai musu ma kaza addu alaikubul alamina min al-gaibi saboda abin nan ko saboda saboda jin haushi an faɗa musu gaskiya amma yau ina suke da wanda ya kirki a cikinsu da wanda bai kirki a cikinsu ba ina suke Hmm? babu labari babu babu wato kenan labarinsu ko babu labarinsu gaba daya waƙalu sai suka ce ina ka farna bi ma'ursiltum bihi duk abin da aka yi kuku da shi ne mu ba mu yadda ba suka ce ma annabawa ba su yadda da abin da aka abin nan ba don haka ba za a hana su yin abin da suka saba yi ba suka saba yi ba na kafirci suka saba yi ba na shaidanci suka saba yi na rashin kunya na rikin gaskiya ba za su daina ba babu uban da ya isa ya hana su wa ina da fi shakkin mai mata da na ilahi muribin mu muna shakkan abin da aka ko kuma zuwa gare shi mu ba mai dama ko annabawa bane ma tukunna ba haka suhaili ya faɗa ba a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta haza ma salaha bihi muhammadun quraishan ko wannan shine abin da muhammad ya yi sulhu da shi a kansa tsakaninsa da shi da quraisha suhail bin amr yace wallahi da mun san kai annabi ne wallahi ba za mu yake ka ba in kuma ka yake ka mun zalunce ka ba mu yadda da manzancin naka bane ma yau ina suhail ina kuma jama'an suhail babu su babu labarin su babu labarin su inda ba dan suhail tarihinsa ya damfaru da tarihin manzan Allah sallallahu da labarin sunan nasuwa ba za ka ji ba nawa ne kafirai wanda suka abin nan suka ɓace wanda ba a ma ji tarihinsu ba su sun ɗabi ma kawai to saboda haka idan mutum ya ga gaskiya a lokacin da ya ganta ya karbe ta wani lokaci zai zo ba shi babu dalilinsa gaskiyar da ya amfani da ita ita za ta amfani shi a cikin kabari don waje malam قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوفركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا
أكني فاتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم قال لك رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين نعم Allah rama lokaci ya yi za mu dakata na insha Allah ta'ala kuma yau za mu ansa tambayi ko guda ɗaya ba malam liman ya gayyace mu je rufe karatunsa a masallacin alhaji da masini ta haka da an yi addu'a can za mu tafi insha Allah kuma ina gani kuma gobe za mu rufe ko ko sai jibi to gobe insha Allah za mu rufe karatu insha Allah a nan gudu za mu yi karatu kamar na minti talatin sai a yi addu'o'i da yan jawabai na rufe